الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إيائنا دكنينا ديايونا دسأنونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha abuna ashirin da hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da sha uku ne yau ina jin ko sha biyu sha biyar to na rage muku da yawa sha biyar ga watan hudu a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyatti a nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari kuma kan titin mai tama yusuf sile ana nan a cikin suratu zariyat malam ya kwana a nambar aya ta sha tara za mu tashi kan nambar aya ta ashirin alarama karanto mana ko kwaya hudu ko biyar haka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
وفي الأرض آيات للموقنين نعم وفي أنفسكم أفلا تبصرون نعم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنهم تنطقون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa fil wa fi- wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fil ardi dangane da al'amarin ƙasa dangane da al'amarin halittar ƙasa dangane da yanayin yadda Allah ya shimfiɗa ƙasa ayatun akwai ayoyi lil muqinina amma ga wanda suka kasa- sakankance da Ubangiji subhanahu wata'ala suka yarda da allantakar Allah suka yarda da girman Allah suka yarda da buwayar Allah to halittar ƙasa tana ba su aya kuma tana ganar da su akwai Allah kamar wa- wani yadda mawaƙi wani mawaƙi yake faɗa yana cewa faya ajaban kaifa yi usal ilahu am kaifa ya jahaduhul jahidu walillahi fi kulli taskinatin wa fi kulli taharikatin shahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun yace ala ku saurara annana kulluna ba'idun dukkanmu za mu tattara ya namu ya namu mu nesanta daga wannan duniya mu koma lahira ya ce wa ayyu bani adamin khalidu wannan dan adam ne kake jin zai dawwama ba dan adam ne da zai dawwama a duniyan nan sai ya ce fa ya ajaban ya ce abin takaici da mamaki kaifa yi usal ilahu ta ya mutane za su zo su dina saba wa Allah bayan sun san ba za su dawwama a duniyan nan ba bayan sun san cewa wannan duniyar ba gidan zama bane kaifa yusal ilahu am kaifa yajhaduhul jahidu ko kuma me yasa mai jayayya da Allah yake jayayya da Allah sai ce walillahi fi kulli taskinatin duk lokacin da kaji an yi shiru an nutsu to Allah yana gurin wa fi kulli taharikatin shahidu duk motsin kuma da ɗan adam yake yana kaiwa yana komowa in ma akan daidai yake kaiwa da komowa in ma akan aikin banza yake kaiwa da komowa ya sani dai akwai wanda ke halatta a gurin yake rubuta ayyukan da yake aikatawa na fata an fahimci magana alaramma Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana dangane da mala'ikun da suke ƙididdigar ayyukan bayi yake cewa ma yalfizu min qaulin ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه mm, ونحن أقرب إليه من حبل الوريد na'am إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد sai ya ce me ما يلفظ من قول إلا لديه raqibun atid Allah madaukakin sarki ya faɗa mana yace walaqad khalaqanal insan ni Allah ni na halicci dan adam ba wani ne ya halicce shi ba kuma ba wani ya taya ni ya bani wani gudunmawa wajen halittar dan adam ba walaqad khalaqanal insan sai Allah yace wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu kuma wallahi ba wai motsinsa da kaiwarsa da komowarsa ba hatta abin da ransa take masa wasu wasi na sani wa na alamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu sannan wa nahnu aqrabu ilaihi ni Allah na fi kusa da ɗan adam min hablil waridi sama da jijiyar da take kwance akan sandan singalalin tsintsiyar wuyan shi na fata an fahimta ma'ana ba akwai wata jijiya za ka ga idan mutum ransa ya ɓaci za ga ta taso ta yi wata raɗar a ran ba Allah ya ce to ni na fi kusa da ɗan adam sama da wannan jijiyar tashi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya ce idh yatalaqqa al mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id lokacin da masu canjin aiki suke canjin aiki akan shi su ne mala'ikun da suke rubuta ayyukan shi suke rubuta daidai ɗinsa da kuskurensa anil yamini ta dama akwai wanda yake zaune yake kallon me yake yake rubuta me yake wa anil shimali qa'id haka ta bangaren hagu akwai mala'ikan da muka wakilta ya kula mana da shi sai ya ce ma yalfizu min qawlin na rantse da Allah babu furuci ko kalma da ɗan adam zai furta illa ladaihi raqibun atidu face akwai raqibu atidu suna rubuta wannan kalmar kuma suna ajiye mana zami masa hisabi da ita a ranar tashin alkiyama da haka duk yadda kike yi duk shegantakuna minal ja'irina da kike aikatawa wallahi ki sani Allah yana nan yana kallon ki ya fi 'ya'yan gidanku sanin halinki ya fi mahaifiyarki sanin me kike aikatawa oh yanzu ma da 'yan mata suke yaudarar iyaye he ta ce za ta tafi walima kuma ƙarya take birthday za ta tafi ta ce za ta tafi tafsirin malam da koro a same ta da saurayi akan titi suna shanawa haka ne ko ba haka ba don haka mahaifiyarki ma bata san halinki ba ɗari bisa ɗari amma Allah ya san tsiyar da kike tsulawa wallahi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wani furuci da dan adam zai furta ko kuma wani aiki da zai aikata face raqibu atidu suna tare da shi kuma suna rubuta aikin da yake to shine yace wa fil ardi dangane da halittar ƙasa da kuke gani ayatun akwai ayoyi lil muqinina amma ga wanda suka sakankance da al'amarin ubangiji sai yace wa fi anfusikum kai a karan kawunan kuma wallahi akwai aya a karan kawunanku ki kalli kanki da kanki za ki gane akwai aya an gane maganan da kyau ku za ki gane akwai aya yanzu da Allah kin taɓa tambayar kanki wanne inji Allah ya sa a kunkuminki kike ɗaga ƙafa kike ajiyewa ɗarab in za ki tafiya ki ɗaga wannan ki ajiye ki sake ɗaga wannan ki ajiye ki sake ɗaga wannan ki kin taɓa tambayar wannan inji Allah ya kafa kin taɓa tambayar wannan magneto Allah ya sa a cikin idon ki wanda ya sa ke kiftawa wannan sufurin Allah ya saka wanda yake baki damar ki ɗaga fatar ido ki rufe ki ɗaga ki rufe wannan sufurin ne aka saka a gurin kin taɓa tambayar kanki ya aka yi ruwan cikin idon ki gashi dai a buɗe ki amma bai tsiyayo ba haka dai ko ba haka ba ga idan a buɗe amma ruwan bai tsayayo ba amma in wani abu ya faru ko kina so ko ba kya so sai ya me sai ya fito sannan kin taɓa tambayar kanki kullum yana fita in kin yi kuka an yi faɗa da oga ko an yi faɗa da oga kin yi kuka sai ya fita amma kin taɓa tambayar kanki ya aka yi ruwan idan bai taɓa ƙarewa ba kuma kwata-kwata ramin idan nawa yake amma ya aka yi ruwan kullun zai fita amma bai taba karewa ba kin taba tambayar wanda laboratories ake zuwa idan ruwan ido ya kare a zuba akwai shi a duniyan nan ko babu babu wa fi anfusikum afala tubsiru kin taba tambayar cikin da kike dauka kike haifewa na farko a cikin wata taran nan wake bashi to a cikin wata taran nan wake bashi shinkafa da miya a cikin wata taran nan wa ke ba shi ruwan sha wa yake ba shi wutan nefa ɗanki da ke cikinki ba a ɗauke masa wuta ba a ɗauke masa ruwa ba ya biyan kuɗin wuta ba ya biyan kuɗin ruwa haka ne ko ba haka ba duk wani abin da ɗan adam yake fama da shi na wahalhalin yau da gobe shi ba ruwansa da su kin taɓa tambayar kanki to daga nan ne za ki gane waye Allah kuma yaya girmansa yake da haka ya ce wa fi anfusikum a karan kawunanku kawai idan kika kalli yadda Allah ya halittar ɗan adam za ki gane akwai aya za ki gane Allah kwaya ɗaya ne ya kamata a yi masa ɗa'a bai kamata a saba mishi ba a fala tubusiruna Allah ya ce ba kwa gani ne kam ina hankalinku yake ina tunaninku yake ina iliminku yake ina hangen nesan yake ina nazarin yake ina leƙe-leƙen naki duk ya ƙare baki gane girman Allah ta waɗannan hanyoyin ba wa fi anfusikum afala tubsiru sai Allah ya ce wa fi sama'i rizqukum a sama arzikinku yake duk abin da kike gani Allah yana azurta mutane da shi daga ina yake zuwa daga sama duk wata rahama daga sama take saukowa duk wani alheri daga sama yake zuwa subhanahu wa ta'ala shi yake halitta hi ya turo shi domin biyan bukatunmu na yau da gobe ina fata an gane mafi sama'i rizqukum Allah ya ce a sama arzikinku yake wa ma aduna da kuma abin da aka yi muku alkawari na rahama da abin da aka yi muku alkawari na gafara da abin da aka yi muku alkawari na aljanna to shikenan yanzu wannan ya nuna duk arzikinmu yana hannun waye yana hannun Allah to wannan ta ya bera bari ya kai kiwe kin aure mai kuɗi sannan ki samu kuɗi tun da kin yadda arzikin ki a hannun Allah yake wanda ta ya bera bari ya ce miki hekin biye wa shashanci da hayaniya sannan bukatar ki ta biya tun da kin san arzikin ki daga sama yake zuwa in Allah ya zaki samu zaki samu in bai yi zaki samu ba wallahi har ki mutu kuɗin fiye wata ma sai an taimaka miki haka ka'ida take ba wani koma baya abinda Allah ya rubuta bawa zai samu zai samu abinda Allah bai rubuta zai samu ba wallahi ba zai same shi ba kuma shi Allah ba a masa dole idan za ki roƙe shi ya baki ki roƙe shi zuciyarki sake hankalinki kwance kuma ki sakankance cewa ya yarda da ke kuma zai baki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna masu sakankancewa Allah ya karba kuma zai biya muku bukata a wata ruwa yake cewa yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana karba wa ɗayan ku addu'a matukar bai yi gaggawa ba sahabbai suka ce wa kaifa ya ajalu ya rasulullah yaya mutum zai yi gaggawa kuma ya manzan Allah manzo Allah ya ce ya qulu da autu da autu falam yustajab li gargawar addu'a shine mutum ya dinga cewa nayi nayi addu'a nayi addu'a nayi qiyamul layli na sa malamai sun na rubuta takarda masallacin miyatti na tura wa komanda nayi kaza har yau ban ga biyan bukata ba to wannan gaggawa kenan ba a wa Allah haka ba a wa Allah haka ba a wa Allah haka sannan ki sani akwai wasu ƙawa'id da wasu rawabit da idan baki basu ba wallahi tallahi da za ki kwana dubu kina addu'a Allah ba zai karɓa miki ba daga ciki akwai akalul halal cin halal kina sace wa mijinki kuɗi bai baki ba wallahi ba za ki addu'a Allah ya karɓa ba ana baki kuɗi a ce a kai yara makaranta a biya kuɗin school fees ki je ki roƙi headmaster ya rage dubu biyu in ya rage ki soke a cikin fosa maimakon ki dawo da mai gida na rantsi da Allah ba za ki addu'a Allah ya karba ba ana ba ki kudin cefa ne ki over estimate Allah kawo muku sauki wallahi over estimate kin san akwai mai gida da yake sarahatan shi zuciyarsa ɗaya da matarsa wance nawa yau za mu ci a gidan nan to za mu sai tattasai da tumatiri na ɗari biyu da tamanin ka ji munafukar Allah walima za a yi bayan Allah walima za a yi wai kawai saboda ta gane ya yadda da ita ya amince da ita yana ba ta lissafi a hannunta sai ta ta tsugamar kuɗi daga ƙarhe idan aka tattara lissafin sai ya zama naira dubu ɗaya da ɗari bakwai da hamsin kun san nawa ne zai ce fa nan naira ɗari hudu da tamanin ne zai ce fana amma ta lissafa amma ta lissafa masa naira dubu ɗaya da ɗari bakwai da hamsin har da wata hamsin ta munafurci a sama wallahi in dai kina haka na rantse da Allah Allah ba zai karɓi addu'ar ki ba ku ji wannan da kyau ba maganar wasa ba ce magana ce ta gaskiya ki mu'amala tsakaninki da mai gidanki mu'amala ta addini akwai wata mata ta je ziyara gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan ta fita sai na aisha take ba manza allah labarinta da ke makwabciyarsu ne kuma mace ne yar uwata don haka ta santa ta ce ya rasulallah ya ce ya aka yi aisha ta ce ai wannan mata baiwar allah ce ya ce iye ta ce kwarai da gaske ta ce kiyamun laili kiyamun laili karatun ƙur'ani sadaka kyauta taimakon marayu tana rufe bakinta sai manzo Allah ya ce lakin na hafin nari sai dai na ganta tana watan gaririya a wutar jahannama Nana Aisha ta ce yadda kuka yi salatin nan Nana Aisha ma ita ma salatin ta ce la ilaha illallah ya rasulullahi duk wannan aikin nata tana wuce yace kwarai da gaske ta ce me ya faru ya ce li'anna haka na tu'uzi zaujaha saboda labari ya zo mana daga majiya mai ƙarfi cewa tana muzanta wa mijinta ba ta zaune da shi lafiya mijinta yana kuka da ita yana complain a kanta kun ji fa makwabciyar aisha ce kin san dai sahabiya ce ko ko sannan Nana Aisha duk ibadar Nana Aisha da ilimin Aisha ita ma ta yarda cewa mece mece ce ita mai ibada ce amma kun ji kuma tana wuta me ya jawo mata mummunar mu'amala da mai gidanta saboda haka makamar aiki a gurin mace wanda za ta iya tsallake wannan siraɗi wallahi shi ne ta zauna lafiya da mai gidanta ta zauna lafiya da kowa karki yadda a dinga kuka da ki mijin ke kuka da ki makociyar ki kuka da ki yan anguwa su kuka da ki baban ki kuka da ke mamar ki kuka da ke ƴaƴan ki su kuka da ke kowa kuka yake da ke wallahi wannan mummunan yanayi ne da zai kai mace zuwa ga azabar Allah ko mummunan yanayi ne wadda ba zai sa Allah ya karɓi addu'ar ta ba sannan ki kauce wa duk wani abu da zai kai ki zuwa ga sabo bayan kin zauna da mijinki lafiya kin kiyaye masa haƙƙinsa da mutuncinsa da gidansa da 'ya'yansa da al'amarinsa kin kiyaye komai to sannan kuma ki yi ƙoƙari ki ga cewa duk alaƙarki duk zamantakewarki da ubangiji to akwai biyayya ta haƙiƙa daga ciki ki dinga sallah akan lokaci akwai matan da ba sa sallah wallahi kwata-kwata ma kai na rantse da Allah hatta a cikin Ramadan din nan akwai matar da aka kawo min ƙarar ta ba ta sallah a Ramadan ba ta sallah me yake nema a duniya yanzu masu imanin ne fa an shigo Ramadan sun yi dikamfin daga shegantaka sun yi rijista da aikin alheri amma asalin tantiran har yanzu nan da nake muku magana wallahi ba su dawo zuwa ga ubangiji ba in ba ki yadda ba yanzu dan gwada hawa facebook ki gaske gantakar da ake yi a ramadan minti goma baya zuwa ashirin yanzu wata ta yi bidiyo na tsarecinta ta dora wa duniya a cikin ramadanu ramadanun lahi a cikin ramadan din allah a cikin goman ƙarshe a lokutan da ake kirdajon lailatul qadri khairun min alfi shahari amma a lokacin take wannan tsiyar ba wani wanda ya fi wani a duniyan nan in ba wanda ya fi wani da tsoron Allah ba haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا na'am إن أكرمكم عند الله أتقاكم na'am Allah maɗaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa untha mu ne muka halicce ku maza da mata wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il kuma muka sanya ku yanki yanki gari gari jaha jaha ƙasa ƙasa shine shu'uban wa qaba'ila kuma muka sanya ku kabilu kabilu wani ba fulatani wani ba haushi wani ba teri wani ba boli wani ba karkare wani jukun wani wani ina fata an fahimta haka Allah makaraukin sarki ya karkasa mu ya ce to ba don komai ne sa ne muku haka ba lita'arafu kawai don ku dinga fahimtar junanku ba wai don wane ya alfahari hi dan kabila kaza ba ne yana ganin kabilarsa ta fi ta wane a an baka da tsoron Allah wuta zaka shiga in baki da tsoron Allah ko kabilar larabawa kika fito wuta Allah zai danna ki yo larabawa nawa Allah ya danna a wuta kuma da yaren su ya sauke Qur'ani haka ne ko ba haka ba so kabilanci da yare ba ruwan Allah da shi wannan kawai an yi ne don ku dinga fahimtar ki gane don inda Allah ya mu duk kaman yan na jama'a misali ba sai ki je ki rungumi wani kin dauka babanki bane ashe ba babanki bane ba ba haka bane kina baba ba yana ala la ba ni bane kina wallahi kai ne saboda duk an yi kama da juna haka ne ko ba haka ba amma da Allah ya tahi sai mu yare yare kabila kabila yanki-yanki yanayin halitta yanayin halitta amma da a ce kamar mu ɗaya yaran mu ɗaya kuma a cunkushe muke a guri ɗaya to za a yi rigima billahi liz za a yi rigima to shi yasa Allah ya ce na yi ku haka ne lita'ara ku sai Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum ku sani wallahi duk wannan kabilar taku da wannan yaran naku ni ba ya dame ni ba wanda ya fi kowa karamci da girma a gurina shine wanda ya fi ku tsoron Allah na fata an fahimci magana wannan shine ya fi ku tsoron Allah wannan shine nawa amma in ba haka ba to ni ba ruwana da kowa a cikin ku an gane maganar da kyau ko so don haka da Allah madaukakin sarki yake cewa wa fis sama'i rizqukum a sama arzikinku yake wa matu aduna da abin da aka yi muku alkawari sai Allah ya ce fa wa rabbis samawa sama'i wal ardi ko na rantsi da ubangijin sammai da ƙasai innahu la haqqun lallai cewa da muka yi arzikinku yana sama wannan magana fa gaskiya ce misla ma annakum tantiquna kamar yadda kuka san ku kuke magana ba wasu ne suke magana ba an gane maganar da kyau ko ma'ana yadda kika yadda maganar da kike yi din nan ba wani ne yake maganar ba na rufe gurin fa araran yana gaba ne ko bayan fa wa rabbis sama'i wal ardi na rantse da ubangijin sammai da ƙasai innahu la haqqun lalle wannan magana gaskiya ne misla ma annakum tantiquna kamar yadda kuka kasance kuna magana ko kuna furuci wato abin da yake faruwa shine mutane da yawa sun iya yadda cewa Allah ne ke azurtawa Allah ne ke hanawa Allah ne ke bayarwa mutane da yawa sun isa yadda da wannan ba kuma ba su yadda da shi ba ne a imaninsu a zuci aikinsu ne yake nuna kamar ba su yadda ba domin inda bawa ya yadda Allah ke azurtawa to da wasu abubuwan da yake aikatawa don ya nemi arziki wallahi ba zai aikata su ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa law tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama razaqa at-tayra annabi yace da za ku dogara ga Allah cewa Allah ne mai yi muku da ya azarta ku kamar yadda ya azarta tsuntsu takhdu khimasan wa taruhu bitana annabi yace ta kan fita tsuntsu za ta tahi daga gidanta ba komai a cikinta ba ita ba ma ƴaƴan da ta bari a gidan ma ba su da komai a cikinsu amma sai ta ƙoshi sannan ta ɗebo wa ƴaƴanta taho musu da shi su ma su ƙoshi da wahala gari ya waye rana ta faɗi tsuntsu da ‘ya'yanta ba su ci suka ƙoshi ba haka ne ko ba haka ba annabi ya ce wallahi da mun yarda Allah ne mai yi babu wanda zai kwana da yunwa a cikinmu ba wanda zai kwana babu riga a cikinmu ba wanda zai kwana babu gidan zama ba wanda zai kwana babu abincin da zai dafa wa iyalan shi to amma ba mu yarda da wannan bane rayuwarmu muke yi kawai muna ganin dabararmu da hikimarmu ita ce take surviving namu da ita ne muke amfani wajen mu kubuta daga duk wata matsala alhalin kuma Allah ba haka yake ba shi Allah yana so mu dogara da shi ne mu yi abin da ya kamata sai ya azurta mu ya ba mu abin da muke bukata don haka ki ji tsoron Allah ki ja hankalin kanki da kanki ki kuma bi tafarkin Allah Ramadan muke ciki Ramadan din nan wala Allah last chance ɗinki kenan damar ki ta ƙarhe kenan ta iya yiwuwa daga ita ba za ki ƙara samun wata dama ba ki yi ƙoƙari ki amfana da ita kafin ta wuce yanzu dai kwana ashirin da uku zuwa da hudu sun wuce a cikin wannan kwanakin abin da aka yi mai kyau ya wuce wallahi wanda aka yi mummuna ma ya wuce wacce ta dage ta yi abin da ya kamata ta samu wallahi wacce ta yi sakati ta yi ta bacci ta dinga gwarti da ki kwar ki kwar tana ta bacci ba abin da ya dame ta wallahi wallahi ita ma an wuce da ita ba ruwan Allah ba ruwan Allah to sauran damar da ta rage kwanaki ne kididdigaggu akan yatsu to ki kokari ki amfana da wannan idan Allah ya taimake ki ka amfana har yanzu kina da sauran chance na gyara ayyukanki ki ki bar ayyukan asha da ayyukan barna ki bar ayyukan Allah wadare a cikin gida daina muzanta mai gidanki yanzu wata kamar yadda ranar da muka zo buɗe tafsirin nan na faɗa muku na rantse da Allah wata watan azumi nan da ya kama to watan mutuwar aurenta ne ya kama Allah ne kaɗai kuma fa ba akan komai ba akan wannan matsalar ta Ramadan wata akan kayan buɗe baki za ta fusata mijin har su rabu wata akan suhur ta kidinga tahin mijin ai ta samun matsala na makara har a samu matsala wata akan kayan sallah wata akan takalmi kamar bata taba sa takalmi ba a rayuwarta ta matsa wa mijinta har sai sun samu damuwa wata akan ƴaƴa yanzu akwai wanda ya same ni shekaran jiya shekara bakwai da auren shi da matar shi suna da ƴaƴa uku babu shekarar da bai mata kayan sallah ba ya yi wa ‘ya'yanta bana Allah maɗaukakin sarki sai ya jarrabe shi kuma jarrabawar bana waye ne bata shafa ba ne kam waye ne bata shafa ba ta shafi kowa wallahi sai ‘yan kalilan daga cikin waɗanda Allah ya tseratar amma wallahi kusan generally ba wanda matsalar wannan karon bata shafi kowa ba kamar matsalar corona ne so ta gagara haƙuri mijin da ya ga ta matsa mata sai ya sallame ta da ya sallame ta kuma sai ta rugo da gudu ta taho gidana to kaga matsala an ce a yi haƙuri haƙuri ya gagara kuma ya ce tafi gidanku kin taho gidana to ai ni ba ni ne babanki ba ai ko ba haka ba ne to kuma wai a lokacin ne ta zo take ta bada haƙuri cewa ta yi kuskure kaza kaza kaza na ce to me yasa ba za ki haƙuri ba bawan Allah nan ya ce babu shekarar da baya miki hidiman nan wannan karan ba a samu dama ba shikenan kuma I know condition is permanent ba yanayin da yake dawwama akwai jarabawa tana iya shigowa mutum ki bi shi a hankali ku zauna lafiya ki jira wani lokaci mana wata kuma Allah ya mata ni'ima amma kuma muguwa ce yanzu wallahi akwai matar da na sani kafin azumin nan ya kama da sati guda mijin ya gama musu komai da ita da 'ya'yanta amma ko kun san har yanzu nan fama mijin yake yi da ita duk hidimar da ake bukata ya gama mata ya mata ɗinki ya mata takalma ya mata sarka ya mata sidda dubaida ya mata wayi komai duk abin da ya kamata amma har yanzu mijin kuma kuka yake da ita to saboda haka ki sani cewa rayuwa tana buƙatar nazari da hankali da nutsuwa da sanin ya kamata kina gani dai yanzu ke dinnan yanzu Allah ya rufa miki asiri da ke da mai gidanki da ƴaƴanki amma kina ga akwai ƴan uwanki mata da suke turo takarda nan cewa in an tahi raba kayan marayu a saka da su haka dai ko ba haka ba idan Allah ya ga dama ba zai saka ki cikin layin waɗannan ba ne layin waɗanda za su ringa rubuto takarda suna cewa a taimaka musu wannan bai kamata ya sa ki gode wa Allah Allah ya miki ni'ima ba ki bi mijinki kuma ki ba Allah ba ki daina fetsara da lalata ba ki daina tayarwa da dangi hankali ki daina tayarwa da mijinki hankali ki nutsu Allah ya sauwaƙe Allah ya daidaita tsakaninmu Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana sauki da haka yace fa rabbis samai wal ardi innahu la haqqun mithla ma annakum tantiquna sai Allah yace mai alaramma هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين
Mm.
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما Mm.
قال سلام قوم منكرون na'am فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين Mm.
فقربه إليهم قال ألا تأكلون Mm.
فأوجس منهم خيفة na'am قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم na'am فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها Mm.
وقالت عجوز عقيم na'am قالوا كذلك قال ربك na'am إنه هو الحكيم العليم da Allah maɗaukakin sarki ya gama wannan magana sai ya higa kissar annabi Ibrahim da yanayin da annabi Ibrahim ya tsinci kansa na cikin rashin haihuwa kamar yadda kuka sani wannan matsala ta rashin haihuwa tana sa wasu suna ɓallewa daga hanya za ki ga a mace tana ainihin wato faɗuwa da tashi ko mijinta na faɗuwa da tashi ko dukansu akan suna neman haihuwa ita haihuwa wato baiwa ce da ni'ima ta Allah ina fata an fahimci magana in Allah ya ga dama ya bayar in Allah ya ga dama ya hana kuma idan ya bayar ba mai kwacewa in ya hana ko ba mai bayarwa yasa a wani guri ya ce Allah maɗaukakin sarki shine wanda ya san komai ya habu liman ya sha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur لله ما في السماوات وما في الأرض نعم يهب لمن يشاء إناثا نعم ويهب لمن يشاء الذكور أو أو يزوجهم ذكرانا وإناثا نعم ويهب لمن يشاء عقيما نعم إنه عليم قدير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi ga Allah ne mallakar abin da ke sama yake haka kuma abin da ke ƙasa ya habu liman ya shawo inathan Allah in ya ga dama yakan yi baiwar mata ga wani wa ya habu liman ya sha'u dhukur in ya ga dama kuma yakan yi baiwar ‘ya'ya maza ga wani Allah ya ce au yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha ko kuma ya yi musu dafa duka wake da shinkafa ma'ana ya haɗa musu da mazan da kuma menene matan sai ce wa ya ja'alu man yasha wa aqima wanda ya ga dama kuma sai ya mai da shi bakarare ko bakarariya wanda bai haihuwa ko ba ta haihuwa domin wani lokaci matsala haihuwar yake samu daga namijin ne da za a ce an samu matsala sun rabu da matar ta je ta yi aure a wani guri sai ta samu karuwa wani lokaci kuma za ki samu da matar ne da mijin zai karo mata amarya sai ki ga ita amarya kuma ta samu ciki ta haihu to ba kowa ce take rungumar kaddara ta yi haƙuri ba ta dinga bala'i kenan tana masifa tana kumfar baki tana jijiyar wuya don me yasa haka zai faru to ai ba shi zaki tambaya ba Allah da ya bashi zaki tambaya in kina da tunani da ilimi da sanin ya kamata wannan bai kamata ya zama abin da hankali ba don kyautar ba tasa bace ta Allah ce wa yaj'alu man yasha waqima sai yace innahu alimun qadir lalle Allah madaukakin sarki masani ne kuma shine mai kaddara abubuwa to shine anan Allah yake gaya mana hal ataka hadithu dhayfi ibrahim al-mukramin shin labarin bakin annabi ibrahim masu karamci bai zo maka ba kan ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam id dakhalu alaihi lokacin da wannan baƙi suka shigo gurin annabi ibrahim faƙalu salama suka ce assalamu alaikum haka ake so duk inda zaki higa ki sallama zaki higa gidanki ki sallama ɗakin ki zaki higa ko ba kowa ki sallama akwai mala'iku za su amsa miki kuma wannan sallamar tana koran shaidanu da aljanu da mugaye da azzalumai kai tana karya sihirin ma da aka yi miki a ɗaki assalamu alaikum wa rahmatullah wallahi in an zo an ajiye wani kulumboto ba kenan sai Allah ya rusa shi da wannan sallamar taki domin abin da kika ce shine amincin Allah ya tabbata a gare ku da rahamarsa a cikin wannan daki ya kuma abota wannan daki tsafi rahamar Allah ne ba rahama bane don haka kina tabbatar da rahama kina korar tsafi to amma sai ki taho kina ka amsa min kirana kina waya kina wane ne kina waka uban waye zai amsa miki kiran naki ka ji ta fa Allah ya sauwaƙe kin taho to ai gaskiya ne kin taho kina waka maimakon ki sallama kin ji mala'iku ma da suka zo gidan annabi ibrahim sallama suka yi in zo wani wani ka amsa min kira na qala salamun sai annabi ibrahim ya ce wa alaikum salam qaumun munkaruna mutane ne wanda akwai wani yanayi tattare da su na kyama hakan nan annabi ibrahim bai gane wasu waye ba ashe mala'iku ne ina fata an fahimta sun zo masa a siffar mutane kamar shi za su yi magana da shi bari ku ji karamci irin na annabi ibrahim faraga ila ahalihi sai annabi ibrahim ya ba su gurin zama sai ya zagaya gurin matar shi faja abi ijlin samin kafin ki ce kwabo sai ga bujimi an yanka an soye shi ya kawo wa bakin shi haka ake so ki zama karimiya mai tarbar baki maza suna buƙatar mace mai kula da waɗanda suka zo gurinta baƙinsa ya ga cewa ta karrama su ta mutunta su an ba su ruwan sha mai sanyi ta tanadi wato mace mai wayo fa ba ta rasa abin tarbar baƙi a gidanta amma yanzu duk sun zama zumbuli kakannin marowata Allah alaramma ba ruwansu su dai da su da 'ya'yansu su ci su sha amma baƙonka ɗan uwanka ba ruwansu da shi kaga mutum ya kawo ƙara mace yana cewa akramaka Allah wallahi yarinyar nan duk wata hidima ba abin da bana mata duk abin da ta nema zan kawo prison ta kullum a cike da kayan drinks amma wallahi malam sai baƙuwa ta zo gidan nan yar uwata amma ta gagara zuwa prison ta ɗauko mata minerals ko da kwalba ɗaya yana complain ki je ki ta dirka billahi lazi da ƙarshe ciwon suga ya kama ki tunda muguwa ce ki Allah duk an tara miki kin shanye kin zuke bakin shi da waɗanda suke kusa da hiba ruwanki da su Allah ya ga dama ya ce to ci gaba da dirka ni kuma na san ta inda zan kama ki to kun ji annabawa haka suke karimai ne suna da karamci suna mutunta baki yana tarbar bakin da ya ajiye su yana shiga gida sai ya ce a ɗauko sa ɗaya aka ɗauko kawai ya bismillah ya danna mishi wuka ya ce maza a ɗora tukunya to kin san dahuwar gidan annabawa ba ta- kamar gidana da gidanki bane kafin ki ankara malam sa ya dahu dahu kawai yayi lugub na soyawa an soya na farfeso an yi wanda aka sa a cikin abinci an yanyanka an z- baza a ciki kawai sai kawo musu to mala'iku ne ba sa cin abinci bari ki je me me ya faru faqarrabahu ilaihim sai ya gabato musu da abinci ya ce bismillah bismillah manya manyan baki bismillah sai ya ga kowa ya kau da kai a subhanallah to kuma ai ba daɗi kuma ka tarbi bako shi kuma shi kuma ya ƙi mutunta abin da ka yi masa haka ne ko ba haka ba nan kuma ba za ka ji daɗi ba to ku kuma baƙi kuma ku ji tsoron Allah idan ka zo aka karrama ka ka karɓi abin karramawar to amma ko kun san me yake faruwa wasu baƙi idan sun zo ba sa cin abinci a gidajen da suka je wallahi sharrin duniya ne yayi yawa wani kawai yana ganin kamar ko an hirya masa makirci ne wani babban mutum ya taɓa zuwa gidana na ka- na sa aka yi masa ɗan hidima haka aka kawo mishi sai na ga yaƙi ya ci to da ke ba zan ce ni ma ɗan duniya ba ne amma na san duniya ina fata an fahimta sai na gane me yake nufi to ina da wasu irin biskit hakan nan masu kyau na alfarma wanda nake saya nake ajiyewa cikin kwalinsu biskit ne masu bala'in tsada in na faɗa miki kuɗin ƙwaya ɗaya sace ɗaya sai kin ɗan hankalinki sai ya tashi amma fa in kika ci ƙwaya biyu kika ɗora ruwa a kai da izinin Allah har wannan wunin ya wuce ba ke babu ƙara neman abinci in dai don yunwa ne sai dai kawai da marmari amma cikinki jib ba ke da matsala to da na gane sai na zagaya sai na ɗauko masa wannan biskit ɗin sai na kawo masa ruwa wanda ba a buɗe ba na roba sai na ajiye mishi a gefe ina ajiyewa kafin in juya wallahi sai kai hannu ya ɗauki biskit ɗin sai ya buɗe ya fara ci ya ce ok na gane ka an gane maganar da kyau ko yauwa to abin da ke faruwa shine wato sharrin duniya ne ya yawa ana iya shirya wane ya je gidan wane kaza bai sani ba an shirya a ma- a masa makirci ne a bashi wani abinci na tsafi ya ci a gidan ko a bashi wani ruwa na tsafi ko na sihiri ya sha a gidan to shi yasa zaki ga sau da yawa baki da ke sun san duniya ta lalace wallahi zaki ga mutum in ya zo gidanka da wahala ka kawo mar abinci ya ci sai ga yana kakkauta wallahi yanzu na ci abinci aka rama kalla wallahi kaza kaza babu yana tsoro ne halin duniyar mu ta ɓaci wallahi al'amarinmu ya lalace abin da yake da lada tarbar bako malam da karrama shi da mutunta shi wanda yake tattare da ɗumbin lada a cikinsa amma yau sharrin duniya yana nema ya haramta mutane samun wannan alherin saboda kowa tsorata yake da ɗan uwan shi yanzu akwai mai gidan da na sani na rantse da Allah ya fi wata biyar baya cin abinci a gidan shi ya ƙi yadda saboda ya samu information ta ko'ina matansa uku kowace nemansa take da yadda za a yi ta mallake shi ya ce malam a garin mallake ni za su kashe ni na ce gaskiyarka ya yi gaskiyarka na ce gaskiyarka wallahi da haka kullum a ofis sai dai kar aika a kai masa kula a gidansa in an karɓo mar kular ma sai ya shiga ban ɗakinsa na ofis ya sake wanke ta da omo da sabulu tukunna sannan ya aika kafteriya a karɓo mishi abinci tun ban gane ba har na gano haka na ce alhaji lafiya me yake faruwa ne iyalan ba sa yace suna nan malam suna nan nace suna nan yace nace to me yake faru yace a a malam yace malam tunda kai malam ne zan dan faɗa ma kaɗan wallahi yace mun kaji kaji kaji labarin da yake zuwa mu yace tun bana gaskatawa wallahi har abin ya zo min ta hanyar da zan gaskata kowace nema take ya za a yi ta mallake ni tamlikan ta kama kan ta kama kafafun wuyan ma ta shaƙe gaba ɗaya ba haka suke cewa ba na kama kan ko na kama kafafun ya ce don haka da na gano sai na ƙauracewa abincin gidan ke ce wallahi wata ran wanka ma a nan ofis nake yi ya ce saboda gudun abin da zai je zo ce gaskiyarsa to yanzu wannan dukiya da abin nan ba ya zama masifa ba ba ka da kwanciyar hankali a gidanka ba ka da kwanciyar hankali da matanka wallahi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah da ke din nake da ke kallo na ki ji tsoron Allah an gane maganar da ke ko to wannan shine dan haka fa qarrabahu ilaihi fa qarrabahu ilaihim sai ya gabato musu da abincin sai ya gaba su ci ba faƙala ala ta akunu ya ce a'a ba za ku ci ba ne ka fa a wajasa minhum khifa to da ya gaba su ci abincin ba sai tsoro ya kama shi tattare da su sai ya fara jin tsoron su to waɗannan wannan irin baƙi ne ƙalu da suka ga ya tsorata sai suka ce masa la takhaf Ibrahim eh karka tsorata ba abin tsoro bane ya kawo mu gurinka asali an turo su ne za su tafi gidan annabi Lut za su gaya masa cewa ya tattara ya nasa ya nasa da shi da iyalansa su bar garin za su kifar da kasan ne gaba daya to he suka biyo ta gidan annabi ibrahim su gaishe shi dan nan kuma sannan sai su wuce gidan annabi lut ina fata an fahimta to shine suka ce masa karka tsorata karka damu a wani guri suka ce masa inna ursilna ila qaumin mujrimina mu قالوا لا تخف mm.
إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين na'am فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها mm.
وقالت عجوز عقيم na'am قالوا كذلك قال رب
shikenan dai alaramma wato a waccar a waccar ayar abin da ya faru shine da suka ce masa karka ji tsoro ya suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimina an aika mu ne zuwa ga wasu mutane mujrimai mutanen banza mutanen annabi lut za mu je mu kifar da garin ne shi yasa muka ce bari mu biyo ta gurinka mu gaishe ka sannan sai mu wuce ta ina fata an fahimta to shine sai ya ce musu suka ce masa wa basharuhu bi gulamin alim a lokacin annabi ibrahim aka ce ya kai kusan shekara tamanin amma bai sami mai ba bai sami haihuwa ba da hi da mataki suna zaune ba haihuwa kullum sun damu abin yana damunsu suna neman wanda zai gaje su cikin ayyukan alheri da suke amma babu to a lokacin he suka ce to allah ya ce mai maka albishir za ka samu yaro kuma yaron nan da za ka samu masani ne gulamin ali masanin yaro ne ma'ana dai annabi ne shi ma kamar yadda kake annabi kai wato annabawa sun more su annabawa 'ya'yansu annabawa Allah ya baka annabta kuma ya bawa ɗanka ma annabta kaga ko ta ina kai ka haye ta gurinka ka haye ta gurin ɗanka ma ka haye haka ne ko ba haka ba to shine haka ake so ke ki zama hafiza ta alqur'ani ɗanki ma ya zama hafizin alqur'ani ke ki zama mai hidimar addini kuma ki sa ƴaƴanki ma su dinga hidimar addini in za ki zo tafsiri ki taho da su su zo tafsiri duk aikin alheri da kika san zai kai ki aljanna kar ki dinga yi kina barin waye ƴaƴanki kar ki dinga yi kina barin ƴaƴanki domin Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara ya ku masu imani ku tseratar da kanku da ku da iyalanku daga ina daga wuta don haka duk abin da kika san zai tseratar da ke daga wuta zuwa ga rahama to ki gayyato ƴaƴanki su higo ciki a yi tare da su don haka wa basharuhu bi gulamin ali fa aqbalat imra'atuhu fi sarrah sai ga matarsa ta gabato cikin farin ciki fasakkat wajahaha sai fuskarta ta ainihin wato sake ta da dariya saboda ta ji me cewa za su samu haihuwa wa qalat amma sai ta ce ajuzun aqim mace bakarariya kuma tsohuwa ku ce za ta samu ɗa ta ya za a yi mu mu sami 'ya'ya ƙalu kazaliki ƙara rabbuki kamar yadda suka faɗa wa nana maryamu ko lokacin da aka ce za ta haihu ta ce ina za ta samu ɗa ina kaza ƙala kazaliki ƙala rabbuki haka Allah ya faɗa haka Allah ya tsara haka Allah ya ce za a yi da haka haka Allah ya tsara lalle za ki samu haihuwa tsufanki a gurin Allah ba matsala ba ne kasancewarki bakarariya wacce ba ki haihuwa ba matsalar Allah ba ne idan Allah ya ga dama wanda ba ta da miji ma ya ba ta ɗa ba shi kenan ba ita ce nana maryam ba ta da miji amma Allah ya ba ta menene ya ba ta ɗa an gane magana da kyau ko innahu huwal hakimul ali lalle Allah maɗaukakin sarki shine alhakimu kuma shine alalimu bari mu karasa kissa sai mu tsaya naga Allah nuna mu lokaci yayi sai me Allah ya ce mai alarama قال فما خطبكم أيها المرسلون
na'am قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين mm.
لنرسل عليهم حجارة من طين na'am مسومة عند ربك للمسرفين mm.
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين mhm.
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين mm.
وتركنا فيها
آية للذين يخافون العذاب الأليم الله سبحانه وتعالى يتيغ بدا بام لاباري قال سيتي annabi ibrahim ya gaya wa mala'iku na yace fa ma khadbukum ayyuhal mursaluna to meye bayanin da ke tafa da ku tunda kun ki cin abinci na tarbe ku ba ku ci komai ba kun mana albishir da cewa za mu samu haihuwa meye bayanin ku me ke tafa da ku qalu he suka ce masa inna ursilna ila qaumin mujrimina mu dinnan da kake gani an aika mu ne zuwa ga wasu mutanen banza linursila alaihim hijaratan min tin dan mu jefo musu duwatsu na yunƙu na azaba duwatsu ne amma na wutar jahannama ne za mu jefa musu a kansu mutanen annabi lut kenan musawwamatan inda rabbika lil musrifina musawwamatan inda rabbika kowace dutse guda ɗaya an mata alama daga gurin ubangijinka ma'ana kowace dutse an rubuta sunan wanda za ta fada kan shi ta kashe shi kamar bom ne to kowanne bom guda ɗaya an rubuta sunan wanda za ta je kansa ta fada a gidansa ta tarwatsa shi da shi da iyalansa haka Allah ya yi wa mutanen annabulu saboda mummunan aikinsu قال إن فيها لوطا mm.
قالوا نحن أعلم بمن فيها na'am لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين Na'am, Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a wancan gurin, da suka ce masa za su tafi garin annabi Lut ne, sai annabi Ibrahim ya ce, Inna fi haluta akwai ɗan uwana annabi a garin ana ce masa annabi Lut. Ƙalu sai su mala'ikun suka ce masa, Na hannu a alamu bi man fiha, mun fi ka sanin wake garin. Ina fata an fahimta, mun fi ka sanin yana garin, lanunajjiyannahu wa ahalahu. Za mu tseratar da shi da shi da iyalansa, ‘ya'yansa da matansa, illam ra'atahu sai dai akwai matarsa munafuka guda ɗaya. ina fata an fahimta inna hala min al-ghabirin tana daga cikin wanda zamu dulmiyar a cikin azaba kun ga ku duba jarrabawa annabin Allah ne amma matarsa muguwa ce dan haka karki mamaki yau kiga wani mutumin kirki bawan Allah amma Allah ya hada shi da muguwar mata kuma galibi ma haka tana faruwa jarrabawa ce Allah yakan yi wa wasu haka ne dan ya kyautata musu a gobe kiyama sai ka zama mutumin ar- arziki bawan Allah ustazu sai Allah ya haɗa ka da muguwar mata azzaluma algunguma ta ta wahalar da kai Allah ya ma haka ne don ya cika maka lada a lahira to haka ke ma Allah zai iya haɗa ki ke ɗinnan mutuniyar arziki yar islamiyya hafizar alƙur'ani nitsatsiya kamammiya ba ki da matsalar komai wallahi sai Allah ya haɗa ki da wani ɗan sholi haka ne ko ba haka ba ba za ma ki gane ɗan sholi bane sai bayan an yi auren ya gaggaura miki bari kuma ya ce ki dafa masa indomi karfe uku na dare ko ba haka bane ya mammare ki kuma ya ce sai kin dafa kuma ki dafa kuma ya cinye ya hana ki wannan magana da nake gaya muku ni na ga irin wannan ne da yawa na ga irin wannan da yawa na ga wanda Allah ya mata jarrabawa da muguwar mata na ga wanda Allah ya mata jarrabawa da mugun miji ita ta kirki baiwar Allah nutsatsiya kamammiya mai ilimin addini mai sallar dare mai karatun ƙur'ani duk inda ka ganta magana in tana yi tana taka tsantsan amma Allah ya mijinta azzalimi to duk Allah yana yin haka don haka kin ga annabi Lut Allah sai ya haɗa shi da muguwar mata annabi Ibrahim ah yes annabi Lu annabi Nuhu sai Allah ya haɗa shi da mugun ɗa haka ne ko ba haka ba annabi Ibrahim kuma sai Allah ya haɗa shi da kafirin uba shi annabi babansa kafiri annabi Nuhu shi annabi ɗansa kafiri annabi lutu shi annabi matarsa kafira to haka Allah yake lamarinsa sai ga kuma fir'auna shi kuma cewa ma yi shi Allah ne amma matarsa Allah san da ya mata albihir da gidan aljanna Allah ya kama sunanta tun daga nan duniya amma fa mijinta kafiri ne ya ce ma shi Allah ne karewa amma annabi san da ya kama sunan matar fir'auna ya ce yar aljanna ce to haka Allah yake jarrabawa don hakan Allah ya jarrabe ki da mugu ki yi haƙuri ki ta binsa daidai gwargwadon iyawarki har Allah ya raba ku da shi ko ta hanyar mutuwar auren ko kuma ta hanyar Allah ya ɗauki rayuwarsa ko ya ɗauki taki wani abin Allah yana yin sa ne don ya cika miki ni'ima a lahira kar ki ɗaga hankalinki ba abin da Allah baya gani ba wanda bai san yana faruwa ba kun gane magana da kyau ko to amma ɗaga hankali sai ki barar da ladanki kuma sannan azabar baki daina shanta ba to kin ga ga mari ga tsinka jaka ai abin bai yi ba Allah ya sawwaƙe da haka yake cewa ƙala fa ma khatubukum ayyuhal mursalun me yake labarin ku ku muta waɗannan yan aika qalu inna ursilna ila qaumin mujrimina an aika mu ne zuwa ga mugayen mutane linursila alaihim hijaratan min ti dan mu je mu jefa musu duwatsu na yumbun azaba musawwamatan inda rabbika lil musrifina kowace guda ɗaya daga cikin duwatsun da aka ce mu jefa ko bama baman da aka ce mu jefa an musu alama na wanda za su kashe Allah ya ce fa akhrajna man kana fiha minal mu'minina sai muka fitar da waɗanda suke cikin wannan gari na annabi Lut wanda suke mu'mine wanda ba sa aikata wannan aiki yanzu ku duba ku ga mazaje su yi luwaɗi mata kuma su yi maɗugo na rantse muku da Allah wannan matsalar ta maɗugo fa tana nan tana bazuwa a cikin mutane a cikin mata wallahi tana nan tana faruwa fiye da nake tsammani yanzu ga Abdullahi Anka mutanen Human Right da za mu ba shi minti biyar ya zo ya mana bayanin irin kisa-kisan da ake kai musu na mata masu maɗugo a wallahi wallahi ba za ki iya tashi a wannan gurin ba manyan mata waɗanda ake ganin su kamar matan arziki ashe munafukan Allah ne manyan mazaje wanda ake ganin su mutanen kirki a gari ashe mugaye ne azzalumai akwai ranar da muke tafiya da baba Ibrahim baba Ibrahim da kuka sani dai wasu ku sun san shi muna tafiya da shi sai wani yaro ya buga mun waya yaron kuma yaya ne ga wata ɗalibar mu a nan state locus wanda ta yi karatu hatta haddace alkur'ani a gurin mu sai ya kira ni yace a gurin ta ya karɓi namba na yace malam wani babban mutum ne ya kira min sunansa a garin nan yace wallahi tallashi haka yake tura masa text na soyayya irin yadda namiji yake tura wa ya mace text din soyayya na rantsi da Allah dan a lokacin sanda na sa hands free baba Ibrahim yana jin maganar ya ce haka zai tura masa suwici wallahi tallahi namiji gardi ɗan iska malam munafikin Allah gardi wannan ƙazanta har yaushe so abu ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi fushi da masu hikunji yadda Allah ya hallaka waɗannan wanda suka fara wannan abu amma yau an wayi gari mata su yi da mata 'yan uwansu maza su da maza ɗan uwansu wannan masifa har yaushe ta ya za a yi Allah ba zai jarrabe mu da cashless policy ba shugabanni su rike kuɗi kuɗinka ne kuma a hana ka duk ba mu muka jawo kan wannan bala'o'in ba don haka fa akhrajna wannan fa banda mazinata wanda zinaci zinaci malam kai Allah ya sauwaje fa akhrajna man kana fi haminal mu'minina Allah ya ce sai muka fitar da wanda suke cikin su daga cikin mu'minai fa ma wajadna fiha ghayra baitin minal muslimina Allah ya ce ba mu samu wani gida a garin ba in ba gidan musulmi ba ma'ana mun rusa kowanne gida duk gidan da kaga bai rushe ba a garin duk gidan da kaga ba mu zazzaga shi ƙasa ba to gidan musulmi ne amma sauran gidajen kafirai da munafukai kaf Allah ya ce sanda muka murkushe su gaba daya an gane magana da kyau ko Allah ya ce wa tarakna fiha ayatan sai muka bar wannan gari a matsayin aya an ce yanzu garin a kasar Jordan ne garin yake an ce yanzu garin ko jirgin sama baya bi ta gurin kana bi ta gurin zai bugo ka azabar har yanzu bata gama disashewa ba bala'in da Allah ya musu har yanzu akwai kurkushin sa a gurin ina fata an fahimci magana Allah ya ce mun bar garin mun bar wannan burbushin azabar tasu dan ya zamanto aya lil ladina yakhafuna al azab al alim ga waɗanda suke tsoron kada Allah ya musu azaba mai radadi a gobe kiyama ina fata an fahimta Allah ya ce mun bar garin don ya zama musu aya Allah maɗaukakin sarki ya sauwaƙe Allah ya yayi Allah kuma ya sa mu gama da duniya lafiya to a takaice bayani na ƙarshe da zan yi a farko dai ina muku addu'a Allah ya muku albarka Allah ya sa ku gama da duniya lafiya Allah ya biya muku bukatunku na alheri Malam Ahmad ya gabatar da tafsiri na kusan tsawon kwana ashirin ko wani abu makamancin haka wanda daga ƙarshe Allah ya masa wata tafiya wanda ya tafi baya ma kasar a halin yanzu in dai ba zai ya dawo ko yau ba mun dai yi da shi akan yau ne yake tsammanin dawowa ko kuma gobe so amma dai baya kasar kuma ba umara ya je ba karki je ki ce na ce malam ya tafi umara ba umara malam ya je ba yauwa wata kasa ne dai ya je ba wai Najeriya ba ne so muna tsammanin ya dawo a wala Allah kuma yana kan hanyar dawowa muna addu'a Allah ya saka masa da gudunmuwar da yake bamu da ilimin da yake baza mana domin na tabbata kuna shan fa'idoji kwarai da gaske kuma kuna samun ilmomi masu albarka abinda nake so da ku ita rayuwa no condition is permanent yanzu yau idan aka ce wai idan mu ba mu za mu yi wa'azi ba shikenan ba za a yi wa'azi ba mun yi wa kanmu gaskiya ba mu yi wa kanmu gaskiya ba yana da kyau a saba da wasu daga cikin mu waɗanda muke tare da su a cikin harkokin da'awa kowa da baiwar da Allah ya yi masa kuma kowa da irin gudunmawar da zai bawa addinin Allah to don haka sai muka ga ya dace ya zo ya bamu wannan gudunmawar tasa kuma mu ma mu ci gaba da ba da gudunmuwar ba za a rabu ba ana nan tare we are together ina fata an fahimta eh muna nan tare da ku ba abin da zai raba mu da ku insha Allah har sai mun haɗu a gaban Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin aljannar firdausi an gane magana da kyau ku so amma muna so ne ya zamanto da'awar ta faɗaɗa kuma mutane da yawa sun fahimce ta kuma an gane yadda yadda take kuma an samu baiwa kowa an ga irin baiwar da Allah ya masa da ilimin da Allah ya bashi to muna addu'a Allah ya sa ku gama da duniya lafiya sannan ina yi wa 'yan kwamiti addu'a Allah ya saka musu da alheri da haɗin kai da suke bayarwa wanda a ƙarƙashin su ne gudanarwar tafsirin nan ke tafiya duk abin da kowa ga ana yi din nan su ne suke contributing su suke tara gudunmawa da taimako su suke kokari su higa su fita su je gidan rediyo su je ina su je ina su je ina don haka muna musu addu'a Allah ya saka musu da alheri bukatunsu na alheri Allah ya biya musu sannan ba za mu manta da shi malam abubakar sadi pharmacy wanda kusan tun shekarun da muke tafsirin nan tun muna locus in dai ran a dalilin ma tafsiri na ya mai da tafsirinsa karfe tara zuwa karfe goma in ya taso daga nasa sannan sai ya taho nan kuma haka muke yi da shi tsawon shekara da shekaru Allah ya saka masa da alheri ba wai dan abin da zan faɗa ko za mu faɗa ba shi da abin da zai faɗa ba shi a wasu lokuta ma zai iya faɗin abin da mu ba za mu faɗe shi ba domin shi karatu baiwa ce kowa da wacce Allah ya mara haka ne ko ba haka ba to amma yakan zo ya mara mana baya dan ya karfafa mana gwiwa muna addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi sannan ga alarama malam Abubakar shi ma yana taimaka mana wajen zuwa ya ja mana baki har ai karatun nan a tashi Allah ya saka masa da alkhairi ga su malam Isa Wali ga su malam Usman ga su malam Usman mai daukar audio da shauran waɗanda suke wannan harka su malam Aminu da shauransu gaba ɗaya muna addu'a ɗan social media wanda suke yayata wannan karatu a duniya ake sauraron sa shekaran jiya ko jiya ne nake faɗa kwana uku da suka wuce wallahi wasu jihohi a ƙasar nan aka kira ne ake sanar da ni cewa an ba da karatun nan ana saka shi a gidajen rediyo an biya ni ban ma san an biya ba kusan jihohi guda shida wallahi malam mutane kawai za su ɗauki karatun a kan net a odiyon da malam usman ke turawa su ɗauka su tattara sai su je su kai gidan rediyo su ɗauki dubunnan kuɗi su biya ana sakawa a cikin jihar kawai zan a saurari karatunmu ana jin cewa muna faɗin abin da yake daidai to Allah ya saka musu da alheri shi da awa na musulunci da kira zuwa ga Allah abu ne wanda idan kana yi dan Allah Allah zai saka masa albarka zai tafi inda baka taba tsammani ba yau a duniya ba wai a Najeriya ba duk karatuttukan mu sun bazu duniya ko ina ana saurara ana bugo mana waya daga gurare mabambanta ana jin daɗi ana mana tambayoyi ana saka albarka to muna addu'a Allah ya karɓi wannan aiki a matsayin ayyukan mu na alheri wanda kuma suke gudanarwa Allah ya saka musu Allah kuma ya biya su da aljannar firdausi Allah ya ji kan iyayensu Allah ya haɗa mu da mu da iyayensu da iyayenmu a jannatul firdausi kamar yadda kuka ji gobe in Allah da zamu rufe wannan tafsiri na san ba kwa so na san kuna so koran sallah ma a zo ko eh bayan kin gama tuwon mai gida heki taho to amma abin da yasa za mu rufe muna so ne akwai sunnar da muka ɗauko wanda muka dakatar da ita yanzu muke so mu raya ta shine zuwa ziyara guraren malamai na tafsiri mu je mu ziyarce su mu samu fili mu ɗan yi jawabai don mu nuna haɗin kan da ke tsakaninmu da waɗannan malamai to mun fara wannan abin a shekarun baya sai muka dakatar da abin shi muka ce ya kamata mu farfaɗo shi yanzu to kuma in muna so mu yi shi yayi yadda ya kamata to ya kamata mu mu tsaye da namu tafsirin tukunna kwana 25 ai an samu ai ko an samu duk abin da ya kamata ka dauka na alheri in dai baka dauke shi a cikin wannan kwanakin ba sauran kwana biyar din ba za ka dauka ba wallahi duk abin da ya kamata ka gyara na matsalar ka in dai baka gyara shi a kwana 25 ba kwana biyar din da ya saura ba za ka gyara ba so saboda haka ayi hakuri za mu rufe ne saboda wannan dalilan za mu dan ziyarci guraren malamai domin mu je mu nuna haɗin kanmu da goyon bayanmu akan abubuwan da suke na da'awa da karantarwa da suke yi kamar yadda mu ma muke yi dan ai tarayya a cikin ayyukan kuma ai tarayya a cikin ladan muna addu'a Allah ya saka muku da alkhairi dan haka gobe da kowa da kowa duk a taho gaba ɗaya gobe ranar rufewa ce ranar aiwa juna addu'ar alheri ne ranar da za ku ji program ɗin da muka gabatar a wannan tafsiri na bana da abubuwan da aka samu na ci gaba da kuma matsaloli da aka samu wanda za a kiyaye baɗi insha Allah ta'ala muna addu'a Allah ya muku albarka Allah ya sa ku gaba da duniya lafiya masu bukatu na alheri duk Allah ya biya muku gaba daya akwai masu neman mazaje da yawa ko ko babu a to bari mu wuce ina ga babu kawai a to shikenan to akwai masu neman mazaje na alheri Allah ya ba su mazaje na alheri akwai wanda suke fama da matsaloli kuma da mazajen su kamar yadda muka ambata Allah ya saita kuma ya daidaita tsakanin su akwai wanda suke fama da matsaloli da da makota ko gidan haya ko iyayensu ko mutanen anguwa wata an sata a gaba wasu an dame ta wata ana neman sharri da ita duk muna addu'a Allah ya yi masu wannan matsalolin gaba daya akwai wanda suna buƙatar jari ne na harkokin kasuwa ko mazajensu suna cikin jarrabawa to muna addu'a duk Allah ya fitar da kowa daga cikin jarrabawa Allah ya mana albarka duniya da lahira Allah ya sa aljanna ta zama komar mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزه akwai gidan Usman Faruk akwai ma abin nan matarsa ta kira ni tana Abuja cewa kwana kusan uku ko hudu da ya wuce wala an kama ɗansu ya tafi zai karɓi wasu takardunsa na makaranta a Katsina to sai suka yi wani kuskure sun sauka a wani gari sai suka tahi za su wuce inda za su je kuma sai suka yi sammako ka'idar kuma wannan guraren yanzu ba a sammakon tafiya to suka yi sammako wallahi suka gamu da kidnappers akan titi suka kama su so amma dai an yi magana da su sun faɗa abin da suke bukata a ba su sako yaron to amma tunda suka yi magana ko ba su ƙara kiran wayar ba shine ɗazu da asuba ta kira ni take min complain cewa don Allah a saka su a addu'a to da Allah bakin ku akwai albarka dan na san kuna ta karatun Qur'ani da hailala dan Allah a saka waɗannan mutane addu'a Allah ya kubutar da wannan bawan Allah haka duk wanda suke cikin irin wannan hali Allah ya kubutar da su Allah ya yaye mana wannan matsala Allah ya kawo mana saukin wannan masifa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم